بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا masauraronmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin waɗannan karatuka masu albarka karatukan da muke bayani akan fassarar riyadh salihin idan ba manta ba a darasin da ya gabata muna cikin bayani akan babin da ya shafi ƙoƙari wajen aikata ayyukan alkhairi sai lokaci ya halarta inda muka tsaya hadisi na goma sha hudu yanzu kuma insha Allah ta'ala za mu tashi daga hadisi na goma sha biyar bismillah malam
قال رحمه الله الخامس عشر عن أنس رضي الله عنه قال hadisi na goma sha biyar daga Anas Allah ya ƙara masa yarda yana cewa
غاب عني أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر
Anas bin Nadir wato babban Anas bai samu damar zuwa yakin Badar ba
فقال يا رسول الله
sai ce ya manzan Allah غبت عن أول قتال قاتلت المشركين
ban samu damar zuwa yaƙi na farko wanda ka yaƙi mushrikai ba
لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara na halarci yaƙan mushrikai to Allah zai nuna wa mutane abin da zai yi
فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون
lokacin da aka zo yaƙin Uhud sai aka rusa musulmai ma'ana aka ci garaba a kansu فقال اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه
yace ya Allah ina ba da uzuri game da abin da mutane na suka yi
وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين ya Allah babu ruwana da abin da mushrikai suka yi ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ sannan ya yi gaba ya yo gaba daga inda yake sai sa dan mu'az ya fuskance shi فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب الكعبة ya ce ya kai sa dan mu'az aljanna mana ina fatan aljanna ina rantsuwa da wanda yake shine ubangijin ka'aba
إني أجد ريحها من دون أحد ina jin ƙanshin aljanna kusa da Uhud قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع sai sa'ad yake cewa ya manzan Allah ban iya yin abin da ya aikata ba قال أنس فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو, رم أو, أو رمية بسهم
Anas dan Malik yake cewa sai muka samu saran takobi kusan talatin da wani abu a jikinsa hakanan kuma mun samu suka na mashi da kuma harbi na ah, na mashi duka a jikinsa
ووجدناه قد قتل ومثل به ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون mun same shi an kashe shi kuma mushirfai mun same shi an kashe shi kuma mushirkai sun yi kace-kace da gawarsa فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه ba wanda ya gane shi sai ‘yan uwarsa kawai ita ce ta gane shi ta hanyar ‘yan yatsunsa قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه
Anas yake cewa muna ganin cewa wannan ayar da za ta zo nan gaba ta sauka ne a kan shi da ire-irensa من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه inda Allah yake cewa daga cikin muminai akwai mazajen da suka gaskata abin da suka yi wa Allah alkawari a kan shi إلى آخرها har zuwa ƙarshe متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito
السادس عشر عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال hadisi na goma sha shida ya zo ne daga Uqbatu bin Amr al-Ansari wanda ya halarci yakin Badar Allah ya rera shi yana cewa
لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا
yake cewa lokacin da aya da take umarni da sadaka ta sauka yake cewa ɗaya daga cikinmu ya kasance yana ɗaukar dako a kansa domin kawai ya samu abin da zai yi sadaka da shi mana ɗaya daga cikinmu yakan ɗauki dako a bayansa domin ya samu abin da zai yi sadaka da shi فجاء رجل فتصدق بشيء كثير
wani mutum ya zo ya yi sadaka da abu mai yawa فقالوا مراء sai suka ce wannan riya yake yi.
وجاء رجل آخر فتصدق بصاع wani mutumin ma ya zo ya yi sadaka sai suka ce ya yi sadaka da sa'i فقالوا إن الله لغني عن الصاع هذا sai suka ce Allah baya buƙatar sa'in wannan sa'i shine cikin tafin mutum tafukan mutum madaidaici guda hudu
فنزلت الذين يلمزون الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم sai Allah maɗaukakin sarki ya saukar da ayar da take cewa waɗanda kuma suke yi wa masu yin sadaka wacce bata zama dole ba daga cikin muminai suke yi musu ah, zunɗe waɗanda kuma ba su samu dama ba illa wannan abin da suka gabatar Allah yake cewa to sun yi musu izgili kuma Allah yana musu sakayya da izgilarsu متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito السابع عشر عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال hadisi na goma sha bakwai an rawaito shi daga abu zarrin al-ghifari daga annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin abin da ya rawaito daga Allah madaukakin sarki yana cewa يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ya ku bayina tabbas ni na haramta zalunci a karan kaina kuma na sanya zalunci haramun a tsakaninku saboda haka kada ku dinga zalunci juna
يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم ya ku bayina dukkan ku batattu ne sai wanda na shiryar da shi da haka ku nemi shari'a ta sai na shiryar da ku يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم ya ku bayina dukkan ku wata ne sai wanda na ciyar ku nemi na ciyar da ku sai na ciyar da ku يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم ya ku bayina dukkan ku tsirara kuke sai wanda na tufatar da shi da haka ku nemi tufatarwa ta zan tufatar da ku يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم ya ku bayina tabbas ku kuna yin kuskure dare da rana ni kuma ina gafarta dukkan zunubai da haka ku nemi gafara ta sai in gafarta muku يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني ya ku bayina tabbas ku ba ku isa ku cutar da ni ba ya ku bayina tabbas ku ba ku da wani abu wanda zai iya amfanar da ni balle ku amfanar da ni
يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زا- ما زاد ذلك في ملكي شيئا ya ku bayina idan da a ce na farkon ku da na ƙarshen ku da mutanen ku da aljanun ku za su kasance tsoron Allahnsu ya kai tsoron Allah mafi tsoron Allah daga cikin ku su duka to babu abin da zai ƙara a cikin mulkina
يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا ya ku bayina idan da a ce na farkonku da na ƙarshenku da mutanenku da aljanunku za su kasance zuciyarsu irin zuciyar wanda ya fi kowa fajirci ne to babu abin da zai rage daga cikin mulkina
يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إلى إذا أدخل البحر
ya ku bayina da a ce na farkonku da na ƙarshenku da mutanenku da aljanunku gaba ɗayansu za su tsaya a guri ɗaya su roƙe ni kowa na ba shi abin da yake buƙata to babu abin da zai rage daga cikin abin da yake wajena sai dai fa kamar yadda allura za ta iya rage abin da yake cikin kogi idan aka tsoma ta يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها يا كوباينا تبس ayyukan ku ne nake tattara muku sannan na saka muku game da abin da kuka aikata.
Faman waje da khairan falyahmadillah.
Duk wanda ya samu alkhairi to ya gode wa Allah.
Waman waje da ghaira zalika fala yalumanna illa nafsa.
Duk wanda ya samu saɓanin haka to kada ya zargi kowa sai kanshi.
Babun fil hasi ala lizdiyadi min alkhairi fi awakhir al'umr.
Babin da yake bayani akan kwadaitarwa wajen ƙara aikata alkhairi idan rayuwa ta zo ƙarshe.
Qala Allah ta'ala Allah yana cewa أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير yanzu ashe ba mu raya ku gwargwadon abin da wanda zai wa'astu zai wa'astu ba waje a kumin nazir kuma haffurfura ta fito muku mana mun raya ku rayuwa mai tsawo wasu malaman suka ce shekaru sittin wasu malaman suka ce shekaru arba'in mana mun rayar da ku rayuwa doguwa wacce za ku iya gane girman Allah ku kuma wasu ku san mutuwa tana nan zuwa a gare ku وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حديث فرقو شيني وندا أكرويتو دغا أبو هريرة ألا يغدشي النبي صلى الله عليه وسلم ينا تشيوا
أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ ستين سنة Allah ya yanke uzuri ga mutumin da Allah ya jinkirta ajalinsa har ya kai shekaru sittin.
رواه البخاري بخاري يرويته الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما حديث نبي أن رويته دقى عبد الله بن عباس ألا يعدد سوينا تيوا قال كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر yake cewa Umar Allah ya ƙara masa yarda ya kasance yana shigo da ni tare da manyan sahabbai waɗanda suka halarci yakin Badar.
فكأن بعضهم وجد في نفسه da alama akwai wanda baya jin daɗin shigowa da ni da ake.
فقال لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله Me yasa ake shigo da wannan alhalin muna da ‘ya'ya irinsa?
فقال عمر إنه من حيث علمتم
Sai Umar yake cewa ai kun san dalilin da yasa ake haka.
فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم Wata rana sai ya shigo da ni tare da su.
فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم
Ina ganin dalilin da yasa ya shigo da ni a wannan ranar shine don ya nuna musu matsayina.
فقال ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح sai ya ce musu, Me za ku ce game da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, Iza ja a Nasurullahi wal fatu ma'ana idan taimakon Allah ya zo da kuma buɗi.
فقال بعضهم أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا Sai ɗaya daga cikinsu ya ce, Ai, an umarce mu ne mu gode wa Allah, mu nemi gafararsa idan aka taimake mu kuma aka buɗa mana.
وسكت بعضهم فلم يقل شيئا Wasu kuma suka yi shiru ba su ce komai ba.
فقال لي أكذلك تقول يا ابن عباس sai ce mun haka kake gani ya kai abdullahi dan abbas فقلت لا sai ya ce a ni ba abin da na fahimta ba kenan قال فما تقول kai me kake gani in ji umar yake cewa da abdullah
قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له قال إذا جاء نصر الله والفتح
Wa- yake cewa wannan ayar tana magana ne akan ajalin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya masa alama وذلك علامة أجلك قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له قال إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا
ma'ana wannan ayoyin suna magana ne akan ajalin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah maɗaukakin sarki ya sanya masa alama shine samun nasarar Allah da kuma buɗi saboda haka idan ajalin naka ya zo to shine sai ka yi tasbihi kana mai gode wa ubangijinka kuma kana mai neman gafara tabbas shi Allah maɗaukakin sarki mai yawan karɓar tuba ne فقال عمر رضي الله عنه ما أعلم منها إلا ما تقول sai Umar Allah ya ƙara masa yarda yake cewa ni ma babu abin da na fahimta ya kai Abdullahi dan Abbas sai abin da ka faɗa.
رواه البخاري Bukhari ne ya rawaito.
الثالث عن عائشة رضي الله عنها قالت
Hadisi na uku an karɓo daga Aisha Allah ya ƙara mata yarda tana cewa ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي
Aisha Allah ya ƙara mata yarda take cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam bai taɓa yin wata sallah ba bayan an saukar da iza ja'a nasrullahi wal fath face sai ya ce subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito
وفي رواية في الصحيحين عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن a wata ruwayar a Bukhari da Muslim Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yawaita faɗa a cikin ruku'insa da sujjadarsa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli yana ƙoƙarin ya ɗabbaka abin da ya zo a cikin alkur'ani na umarninsa da cewa ya yi ƙoƙari wajen neman gafara idan nasarar Allah da buɗinsa suka zo.
وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت a wata ruwaya ta muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawaita faɗa kafin ya mutu سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك
yana yawaita cewa subhanaka allahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilayk
قالت عائشة قلت يا رسول الله ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها aisha take cewa na ce ya manzan Allah waɗanne kalmomi ne waɗanda kake yawan faɗansu a kwanakin nan
قال جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة
sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an sanya min ita a matsayin alama a cikin al'ummata idan na ganta sai na faɗa idza jaa nasrullahi wal fath har zuwa ƙarshen a sura
وفي رواية له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده وأستغفر الله وأتوب إليه
a wata ruwayar ta muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan cewa subhanallahi wa bihamdihi wa astaghfirullah wa atubu ilayhi
قالت قلت يا رسول الله أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه sai ta ce ya manzan Allah na ganka kana yawan faɗan subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilai
فقال أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه sai ce ubangijina ya bani labari cewa zan ga wata alama a cikin al'ummata da haka idan na ganta to sai na yawaita faɗin subhanallahi wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilai فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا yace tabbas na ga wannan alamar saboda nasarar Allah ta zo kuma gashi an buɗe makka kuma ga mutane suna ta shiga addinin Allah ƙungiya ƙungiya wannan shine dalilin da yasa nake yawaita tasbihi
الرابع عن أنس رضي الله عنه قال
hadisi na hudu an karɓo ne daga Anas Allah ya ƙara masa yarda yana cewa
إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته حتى توفي أكثر ما كان الوحي yake cewa Allah maɗaukakin sarki ya yawaita yin wahayi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kusa rasuwa mana lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo dab da zai rasu Allah maɗaukakin sarki ya yawaita yi masa wahayi fiye da yadda yake masa a baya متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito الخامس عن جابر رضي الله عنه قال
hadisi na biyar an karɓo shi daga Jabir Allah ya ƙara masa yarda yana cewa قال النبي صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce يبعث كل عبد على ما مات عليه kowanne bawa ana tashin sa abu abin da ya mutu a kan shi رواه مسلم muslim ne ya rawaito
باب في بيان كثرة طرق الخير babin da yake bayani akan yawan hanyoyin alkhairi قال الله تعالى
Allah maɗaukakin sarki yana cewa وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم duk abin da kuka aikata na alkhairi to tabbas Allah subhanahu wa ta'ala ya san shi
وقال تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله Allah ta'ala yana cewa duk abin da kuka aikata na alkhairi to Allah yana sane da shi.
وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره Allah ta'ala yana cewa dukkan wanda ya aikata ko da kwatankwacin ƙwayar zarra ne na alkhairi to zai gan shi.
وقال تعالى من عمل صالحا فلنفسه Allah ta'ala yana cewa duk wanda ya aikata aikin alkhairi to ya aikata ne ga kansa.
والآيات في الباب كثيرة Ayoyin da suka zo a wannan babin suna da yawa.
وأما الأحاديث فكثيرة جدا وهي غير محصور وهي غير منحصرة فنذكر طرفا منها Sake maimaita tun da kayi kuskure.
وأما الأحاديث فكثيرة جدا وهي غير منحصرة فنذكر طرفا منها hadisan da suka zo a kan wannan suna da yawa kuma ba za su kirgu ba don haka za mu faɗi wasu daga ciki
الأول عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله تعالى عنه قال hadisin farko an rawaito shi daga abu zarri ne allah ya yarda da shi yana cewa
قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل yana cewa na ce ya manzan allah waɗanne ayyuka ne suka fi
قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله sai manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce imani da allah da kuma yaƙi ɗaukaka kalmar allah
قلت أي الرقاب أفضل sai na ce waɗanne wuyaye ne suka fi lada lokacin da za a yanta su قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا sai ce waɗanda suka fi daraja a wajen iyayen gijinsu kuma suka fi yawan kuɗi suka fi tsada
قلت فإن لم أفعل yace idan kuma ban iya yi ba fa قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق ka taimakawa wanda ya iya ko kuma ka yi wa wanda bai iya ba mana wanda yake da wata sana'a ko kuma yake da wani abu da zai yi ka taimaka masa idan ya iya in kuma bai iya ba sai ka yi masa
قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل na ce ya manzan Allah ya kake gani idan na kasa yin wani aikin
قال تكف شرك عن الناس ka yi ƙoƙari ka kare mutane daga sharrin kamana kakkaci naman su ko wani abu da zai cutar da su فإنها صدقة منك على نفسك saboda wannan abin da kai kamar kayi wa kanka sadaka ne da haka za ka samu lada
متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito الثاني عن أبي ذر أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال hadisi na biyu an rawaito shi daga abu zarrin ne Allah ya yarda da shi yana cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة
a kowace gaba ta ɗayan ku to akwai aiki na alkhairi wanda zai iya aikatawa da ita kowace rana idan ya waye gari فكل تسبيحة صدقة duk wani tasbihi da mutum zai yi akwai ladan sadaka وكل تحميدة صدقة duk wata godiya da mutum zai yi ga Allah ya ce alhamdulillah to zai samu ladan sadaka وكل تهليلة صدقة duk wata la ilaha illallah da mutum zai fada to zai samu ladan sadaka وكل تكبيرة صدقة duk lokacin da mutum ya ce Allahu akbar zai samu ladan sadaka وأمر بالمعروف صدقة idan ya umarni da kyakkyawa zai samu ladan sadaka ونهي عن المنكر صدقة idan ya hani da mummuna zai samu ladan sadaka ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى kuma gaba ɗaya abin da zai wadatar da za abin da ya gabata shine ya yi raka'o'i guda biyu a lokacin sallar walaha
رواه مسلم muslim ne ya rawaito الثالث عنه رضي الله عنه قال hadisi na uku shi ma an rawaito shi daga abu zarrin al-ghifari Allah ya ƙara masa yarda yana cewa
قال النبي صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها an bijiro min da ayyukan al'ummata masu kyanta da munananta فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق sai na samu daga cikin kyawawan ayyukan da al'ummata suke aikatawa akwai cuta ko kuma ƙazanta da ake gusar da ita daga kan hanya
ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن na samu daga cikin munanan ayyukan al'ummata akwai majina wacce ake barinta a masallaci ba a rufe ta رواه مسلم muslim ne ya rawaito الرابع عنه رضي الله عنه hadisi na hudu shi ma ya zo daga abu zarin rifari ne allah ya yarda da shi
أن ناسا قالوا يا رسول الله wasu mutane sun ce ya manzan allah ذهب أهل الدثور بالأجور masu kuɗi sun tafi da lada يصلون كما نصلي suna yin sallah kamar yadda muke sallah ويصومون كما نصوم suna azumi kamar yadda muke azumi ويتصدقون بفضول أموالهم amma kuma suna samun dama su yi sadaka da abin da ya ragu na dukiyarsu.
قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به Ya ce, A, kuma ai Allah ya sanya muku abin da za ku yi sadaka da shi.
إن بكل تسبيحة صدقة Duk wani tasbihi da mutum ya yi zai samu ladan sadaka.
وكل تكبيرة صدقة Duk wata kabbara da mutum ya yi zai samu ladan sadaka.
وكل تحميدة صدقة Duk wani alhamdulillah da mutum ya faɗa zai samu ladan sadaka.
وكل تهليلة صدقة Duk wata la ilaha illallahu da mutum zai faɗa zai samu ladan sadaka.
وأمر بالمعروف صدقة duk wani umarni da kyakkyawa da mutum zai yi to zai samu ladan sadaka ونهي عن منكر صدقة duk wani abu da mutum zai hana to zai samu ladan sadaka وفي بضع أحدكم صدقة idan da mutum zai sadu da matarsa ma zai samu ladan sadaka قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر sai suka ce ya manzan Allah yanzu ɗaya daga cikin mu sha'awarsa za ta zo masa ya biya kuma ya samu lada قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر sai ce ya kuke gani inda zai saka ta a haram zai samu alhaki
فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر haka nan idan ya saka ta a cikin halal zai samu lada رواه مسلم muslim ne ya rawaito الخامس عنه رضي الله عنه قال hadisi na biyar shi ma ya zo ne daga abu zarin lalifari yana cewa
قال لي النبي صلى الله عليه وسلم maza Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce mun لا تحقرن من المعروف شيئا kada ka raina aikin alkhairi ko ya yake ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق ko da ka fuskanci dan uwanka ne da fuska sakakkiya رواه مسلم muslim ne ya rawaito السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال hadisi na shida an karbo ne daga Abu Huraira Allah ya kara masa yarda yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce
كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس kowace gaba da mutum yake da ita a jikinsa to zai iya yin aikin sadaka a kowace rana yawa ya gani mana zai iya yin aikin sadaka da wannan gaba تعدل بين ال- تعدل بين الاثنين صدقة idan da za ka daidaita tsakanin mutum biyu za ka samu ladan sadaka وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة idan da za ka taimaki mutum wajen ɗora kaya ko kuma ka ɗora masa kayan nasa za ka samu ladan sadaka والكلمة الطيبة صدقة kyakkyawar kalma da za ka gaya wa mutum za ka samu ladan sadaka وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة kowane taku kai zuwa sallah za ka samu ladan sadaka وتميط الأذى عن الطريق صدقة duk lokacin da ka kautar da wata cuta daga kan hanya za ka samu ladan sadaka متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito
رواه مسلم أيضا من رواية عائشة رضي الله عنها قالت Muslim ya rawaito daga hadisin Aisha Allah iya ita tana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Maza Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yana cewa إنه خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مفصل kowanne ɗan adam an halicce shi akan gaɓoɓi guda ɗari uku da sittin
فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وع- وعز- وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد الستين والثلاثمائة فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار don haka dukkan wanda ya girmama Allah ya ce Allahu Akbar ya gode wa Allah ya ce alhamdulillah ya yi hailala ya ce la ilaha illallah ya yi tasbihi ya yi gafara ya nemi gafara a wajen Allah ya kautar da wani dutse daga kan hanya ko wata kaya ko wani kashi ko kuma ya umarni da kyakkyawa ko kuma ya hani da mummuna sau ɗari uku da sittin to zai yammatu a wannan ranar an nisanta shi daga wuta.
السابع عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال Hadisi na bakwai shi ma an rawaito shi daga Abu Hurairah daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa
من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح duk mutumin da ya yi sammako ya tafi masallaci ko ya yammatu ya tafi masallaci to Allah madaukakin sarki zai tanazan masa wani arziki a aljanna duk lokacin da ya yammatu ko kuma ya safiyantu zuwa ga masallacin متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito الثامن عنه رضي الله عنه قال hadisi na takwas daga abu huraira Allah ya kara masa yarda yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce يا نساء المسلمات ya ku matan musulmai لا تحقرن جارة لجارتها ولو في رسين شاه
kada makociya ta raina abin da za ta ba wa makociyarta ko da kuwa gwargwadon a kofatan akuya ne mana tsakanin makota mata kada wata ta raina abin da wata za ta bata ko kuma abin da za ta ba wa wata ko da kuwa wannan abin kofatan akuya ne wacce aka yanka ta ɗauka ta kai mata a matsayin kyauta متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
التاسع عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال Hadisi na tara an rawaito shi daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa
الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة imani ya kai kashi saba'in da wani abu ko kashi sittin da wani abu فأفضلها قول لا إله إلا الله amma mafifici daga ciki shine faɗin la ilaha illallah وأدناها إماطة الأذى عن الطريق mafi ƙasa kuma a ciki shine kautar da abin da zai cutar da mutane daga hanya والحياء شعبة من الإيمان ita ma kunya wani ɓangare ne daga cikin ɓangarorin imani.
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
العاشر عنه رضي الله عنه
Hadisi na goma an rawaito ne daga shi Abu Hurairan Allah ya ƙara masa yarda yana cewa أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش yace wani mutum kawai yana cikin tafiya akan hanya sai kishi ya tsananta gare shi فوجد بئرا فنزل فيها sai ya samu wata rijiya sai ya sauka a rijiya فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش
sai ya sha sannan yana fitowa daga rijiyar sai ya ga wani kare yana lallage har ya fara cin ƙasa saboda tsananin kishi فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني ya ce tabbas wannan karen yana jin kishi mai tsanani kamar yadda ni ma da na ji فنزل البئر فملأ خفه ماء sai ya ƙara shiga rijiyar ya ciko kufinsa da ruwa
ثم أمسكه بفيه حتى رقي sannan ya riƙe shi da bakinsa har ya ƙoshi
ثم أمسكه Afuwan. Na'am.
ثم أمسكه بفيه حتى رقي sannan ya ɗago shi da bakinsa har ya yi sama فسقى الكلب sai ya shayar da karan فشكر الله له فغفر له sai Allah maɗaukakin sarki ya gode wa wannan mutumin ya gafarta masa قالوا يا رسول الله sai suka ce ya manzan Allah وإن لنا في البهائم أجرا yanzu har dabbobi ma idan muka ciyar da su za mu samu lada فقال في كل كبد رطبة أجر sai ya ce ai duk wani abu wanda yake da ɗanya hanta to za a samu lada idan aka taimaka masa متفق عليه mana duk wata dabba ko duk wani mutum ko duk wani abin halitta wanda yake da hanta to matukar aka taimaka masa za a samu lada bukhari da muslim ne suka rawaito وفي رواية للبخاري فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة sai Allah ya gode masa ya gafarta masa ya shigar da shi aljanna وفي رواية لهما بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش a wata ruwayar kuma a lokacin wani kare ya kasance yana zagaya wata rijiya a ishi yana nema ya kashe shi إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل
kawai sai wata karuwa daga cikin karuwan bani isra'ila ta ganshi
فنزعت موقها فاستقت له به فسقته
sai ta cire kuffinta sai ta shayar da shi da wannan kuffin فغفر لها به sai Allah ya gafarta mata saboda shayar da karan da ta yi الحادي عشر عنه رضي الله عنه hadisi na goma sha ɗaya daga shi dai Abu Huraira ɗin Allah ya ƙara masa yarda عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa
لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين yake cewa na ga wani mutum yana cicciyawa a cikin aljanna saboda wata bishiya da ya yanke a kan hanyar mutane wacce ta kasance tana cutar da musulmai رواه مسلم musulun ne ya rawaito وفي رواية مر رجل ببعض شجرة على ظهر طريق فقال لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم Ai, kuskure.
أيوة. مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل فأدخل الجنة وفي رواية مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة a wata ruwayar akwai wani mutum wanda ya wuce wani reshe na bishiya a kan hanya sai yake cewa wallahi zan kautar da wannan daga musulmai don kai ya cutar da su sai aka shigar da shi aljanna
وفي رواية لهما بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له a wata ruwayar kuma akwai wani mutum wanda yake tafiya akan hanya kawai sai ya ga wani reshe na ƙaya akan hanya sai ya kautar da shi daga kan hanyar mutane sai Allah maɗaukakin sarki ya gode masa sai kuma ya gafarta masa
الثالثة الثاني عشر عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
hadisi na goma sha biyu shi ma daga abu huraira yana cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce من توضأ فأحسن الوضوء duk wanda ya yi alwala kuma ya kyautata alwara ثم أتى الجمعة sannan ya zo masallacin juma'a فاستمع وأنصت ya saurara kuma ya shiru غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام za a gafarta masa tsakanin wannan juma'ar da wacce take gabanta a ƙara masa kuma kwana uku ومن مس الحصى فقد لغى dukkan wanda ya taɓa tsakuwa to ya aikata lagau رواه مسلم muslim ne ya rawaito الثالث عشر عنه رضي الله عنه hadisi na goma sha uku shi ma daga abu huraira Allah ya yarda da shi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء idan musulmi ya yi alwala ko kuma mumini ya wanke fuskarsa to duk wata duk wani zunubi da ya kalla da idanuwansa to Allah maɗaukakin sarki zai kankare masa wannan zunubin ya fitar masa da shi daga fuskarsa tare da ruwa na ƙarshe wanda ah, ya sa a fuskarsa
فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء hakanan duk lokacin da ya wanke hannunsa to duk wani zunubi wanda ya rike da hannunsa to shi ma sai Allah maɗaukakin sarki ya fitar masa da shi tare da ruwa na ƙarshe wanda ah, ya wanke hannun nasa da shi فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء
idan ya wanke ƙafafuwansa to dukkan wani zunubi wanda ya taka da ƙafarsa shi ma gaba ɗaya sai Allah maɗaukakin sarki ya tafiyan masa da shi tare da ruwa na ƙarshe wanda ya wanke ƙafarsa da shi حتى يخرج نقيا من الذنوب har ƙarshe ya zama ya zama tas ba shi da zunubi رواه مسلم musulun ne ya rawaito الرابع عشر عنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال hadisi na goma sha hudu an karɓo daga abu horaira daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر
annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa salloli guda biyar da juma'a zuwa juma'a da ramadan zuwa ramadan dukkansu suna kankara abin da yake tsakaninsu in har mutum ya nisanci manyan zunubai mana duk mutumin da yake nisantar zunubai to allah maɗaukakin sarki zai kankare masa tsakanin sallar asuba da sallar azahar da ragowar salloli sannan Allah zai kankare masa zunubin da ya yi tsakanin wannan Ramadan ɗin da Ramadan ɗin da zai zo haka tsakanin juma'a da juma'a da za ta zo sati mai zuwa in har baya aikata manyan zunubai رواه مسلم muslim ne ya rawaito الخامس عشر عنه رضي الله عنه أنه قال
hadisi na goma sha biyar shi ma an rawaito daga abu huraira Allah ya ƙara masa yarda yana cewa
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da amince Allah su tabbata gare shi ya ce ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات bana a shiryar da ku zuwa abin da Allah yake kankara zunubai yake ɗaukaka darajoji da shi ba?
قالوا بلى يا رسول الله Da suka ce, Na'am, ya manzan Allah muna bukata.
قال إسباغ الوضوء على المكاره Sai yake cewa kyautata alwala a lokacin sanyi ko lokacin da mutum yake fama da wani ciwo وكثرة الخطى إلى المساجد da kuma yawaita tafiya zuwa masallaci, وانتظار الصلاة بعد الصلاة mana da kuma jiran sallah zuwa wata sallah mana mutum ya zauna bayan sallar azahar misali ya jira sallar la'asar فذلكم الرباط wannan yana daga cikin manya-manyan ayyuka waɗanda ake kwaɗaitar da mutane zuwa gare su رواه مسلم musulun ne ya rawaito السادس عشر عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال hadisi na goma sha shida an karɓo daga abu musa al'ashari allah ya ƙara masa yarda yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم mazala tsira da aminci allah su tabbata gare shi yana cewa من صلى البردين دخل الجنة duk mutumin da ya sallaci asuba da la'asar zai shiga aljanna متفق عليه Bukhari da muslim ne suka rawaito السابع عشر عنه رضي الله عنه قال hadisi na goma sha bakwai daga shi abu musa al'ashari yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا
idan bawa ya rashin lafiya ko ya tafiya to za a rubuta masa abin da ya kasance yana aikatawa a lokacin yana zaman gida ko kuma yana da lafiya رواه البخاري bukhari ne ya rawaito الثامن عشر عن جابر رضي الله عنه قال hadisi na goma sha takwas an rawaito shi daga jabir Allah ya kara masa yarda yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce كل معروف صدقة duk wani abu da mutum zai yi kyakkyawa to akwai ladar sadaka a kan shi رواه البخاري Bukhari ne ya rawaito ورواه مسلم من رواية حذيفة رضي الله عنه hakanan muslim shi ma ya rawaito wannan hadisin daga ruwaya huzaifa التاسع عشر عنه رضي الله عنه قال hadisi na goma sha tara shi ma an rawaito shi daga abu musa ashari allah ya kara masa yarda yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم maza allah tsira da aminci allah su tabbata gare shi ya ce
ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة babu wani musulmi wanda zai dasa wani dashe face sai ya zama duk abin da aka ci daga gare shi sadaka ne وما سرق منه له صدقة duk abin da aka sata daga wajen shi ma sadaka ne ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة babu wani kuma wanda zai ciro wani abu daga ciki face sai ya zama sadaka daga gare shi rawahu muslim muslim ne ya rawaito وفي رواية له لا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة a wata ruwayar kuma babu wani musulmi wanda sai zama cewa ya dasa wani abu wani mutum ya ci ko kuma dabba ko tsuntsu face sai ya zama sadaka gare shi har zuwa ranar alkiyama وفي رواية له لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة a wata ruwaya kuma babu wani musulmi wanda zai dasa wani abu ko ya noma wani abu wani mutum ya ci ko wata dabba ta ci ko wani abu ya ci face sai ya zama sadaka gare shi وروياه جميعا من رواية أنس رضي الله عنه su duka sun rawaito daga ruwaya anas Allah ya kara masa yarda العشرون عنه رضي الله عنه قال hadisi na ashirin shi ma an rawaito shi daga abu musa ashari yana cewa
أراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد ya ce banu salama sun so su canza guri su koma kusa da masallaci فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم sai manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya samu labari sai ya ce musu إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد sai ya ce na ji labarin kuna so ku koma kusa da masallaci فقالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك sai suka ce tabbas ya manzo Allah mun yi nufin haka فقال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم sai ya ce ya ku bani salima ai ko a ina kuka zauna to Allah maɗaukakin sarki zai rubuta muku gwargwadon takunku ne zuwa masallaci mana idan kuna nesa da masallaci za ku fi samun lada saboda yawan takun da za ku yi zuwa masallaci رواه مسلم muslim ne ya rawaito وفي رواية إن بكل خطوة درجة a wata ruwaya kuma kowanne taku akwai daraja رواه البخاري أيضا bukhari ne ya rawaito بمعناه من رواية أنس رضي الله عنه الحادي والعشرون عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال hadisi na ashirin da ɗaya an rawaito shi daga ubayyu bin ka'ab Allah iya da shi yana cewa كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه akwai wani mutum wanda ban san wani wanda ya fi shi nesa da masallaci ba وكان لا تخطئه صلاة sallah ba ta kubce masa فقيل له أو فقلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء sai na ce masa ko kuma sai aka ce masa ina ma da za ka sayi jaki wanda za ka dinga hawan shi a lokacin da ake duhu ko kuma lokacin da ake zafin rana فقال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد ya ce aini ba na son ma gidana ya zama yana kusa da masallaci
إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي saboda ina so a rubuta min ladan tafiyata zuwa masallaci da ladan dawowata daga masallaci فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace قد جمع الله لك ذلك كله Allah ya hada maka gaba ɗaya wannan abin da kake bukata رواه مسلم muslim ne ya rawaito وفي رواية إن لك ما احتسبت a wata ruwaya kuma za a baka duka ladan waɗannan guda biyun da tafiyar da dawowa matuƙar ka'idan Allah الثاني والعشرون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما hadisi na ashirin da biyu an karɓo daga abdullahi bin amr bin al'as allah ya yarda da su
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم azala tsira da min Allah su tabbata a gare shi yana cewa أربعون خصلة أعلاها منيحة العنز ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة
annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai wasu ɗabi'u guda arba'in mafi ƙololuwar waɗannan ɗabi'u shine a mutum ya bada akuyarsa domin wani ya tatsi nonanta duka waɗannan ɗabi'un guda arba'in babu wani wanda zai aikata ɗabi'a ɗaya daga ciki yana fatan ya samu lada a wajen Allah kuma yana mai gaskata alkawarin da Allah ya yi face sai Allah ya shigar da shi aljanna.
رواه البخاري Bukhari ne ya rawaito.
الثالث والعشرون عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال Hadisi na ashirin da uku daga Adi bin Hatim Allah ya yarda da shi yana cewa سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول na ji manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa اتقوا النار ولو بشق تمرة ku ji tsoron wuta ko da da tsagin dabino ne.
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
وفي رواية لهما عنه A wata ruwayar da aka rawaito daga Bukhari da Muslim
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Maza Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان
babu wani daga cikin ku face sai Allah ya yi magana da shi tsakanin su ba tafinta
فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم ya duba dama ba abin da zai gani sai abin da ya aikata وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم ya duba hagu babu abin da zai gani sai abin da ya aikata وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه ya kalli gaba gare shi babu abin da zai gani sai wuta فاتقوا النار ولو بشق تمرة don haka ku dinga jin tsoron wuta ko da da tsagin dabino ne فمن لم يجد فبكلمة طيبة wanda kuma bai samu damar yin sadaka ba to sai ya yi kyakkyawar kalma
الرابع والعشرون عن أنس رضي الله عنه hadisi na ashirin da hudu an karɓo daga anas allah ya ƙara masa yarda yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها allah yana yarda da bawan da zai ci abinci ya gode masa akan haka أو يشرب الشربة فيحمده عليها ko ya sha wani abin sha ya gode wa allah akan haka رواه مسلم muslim ne ya rawaito الخامس والعشرون عن أبي موسى رضي الله عنه
hadisi na ashirin da biyar an rawaito daga abu musa allah ya yarda da shi عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa
على كل مسلم صدقة kowanne musulmi akwai sadaka da ta wajaba a kan shi قال أرأيت إن لم يجد sai abu musa al'ashari ya ce to ya manzan allah ya kake gani in bai samu yadda zai yi sadaka ba fa قال يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya aiki mana da hannunsa ya amfanar da kansa sannan ya yi sadaka قال أرأيت إن لم يستطع ya ce ya kake gani in ya kasa قال يعين ذا الحاجة الملهوف ya ce sai ya taimaki mai tsananin bukata قال أرأيت إن لم يستطع ya ce ya kake gani idan bai yiwu ba قال يأمر بالمعروف أو الخير sai ya ce ya yi umarni da kyakkyawa ko kuma ya umarni da alkhairi قال أرأيت إن لم يفعل ka sai annabi sallallahu alaihi sai sai abu musa al-ashari sai abu musa al-ashari yake cewa ya kake ganin idan bai iya yi ba قال يمسك عن الشر فإنها صدقة ya kara kansa daga sharri saboda wannan ma sadaka ce متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito
باب في الاقتصاد في العبادة babin da yake bayani cewa mutum idan zai yi ibada ya dinga yin ta sauwa sauwa mana kai ya tsananta wa kanshi
قال الله تعالى Allah yana cewa طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى Allah yake cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu saukar maka da alkur'ani ba saboda ka sha wahala وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر Allah yana cewa Allah fa ya yi nufin sauƙi ne gare ku bai yi nufin ya tsananta muku ba
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة
an karɓo daga Aisha Allah ya ƙara mata yarda take cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shiga wajenta a lokacin tana tare da wata mace قال من هذه؟
sai cewa ce ce wannan قالت هذه فلانة sai take ce mata ai wannan wance ce تذكر من صلاتها tana bayanin sallarta قال مه sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kayya عليكم بما تطيقون ku yi ƙoƙari ku dinga tsayawa a iya abin da za ku iya فوالله لا يمل الله حتى تملوا na rantse da Allah Allah baya kosawa sai idan ku ne kuka kosa وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه addinin da Allah ya fi so shine addinin da bawa ya dawwama a kai mana ibadar da Allah ya fi so ita ce ibadar da bawa ya dawwama a kai komai kankantarta متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito
وعن أنس رضي الله عنه قال
an karɓo daga Anas Allah ya ƙara masa yarda yana cewa جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم yake cewa wasu mutum uku sun zo gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam suna tambayar yanayin ibadarsa فلما أخبروا كأنهم تقالوها lokacin da aka ba su labari sai suka raina ibada وقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر sai suka ce ya za mu haɗa kanmu da annabi sallallahu alaihi wa sallam shi fa an riga an gafarta masa abin da ya gabata daga zinubansa da kuma abin da zai zo nan gaba قال أحدهم sai ɗaya daga cikinsu ya ce أما أنا فأصلي الليل أبدا ɗaya daga cikinsu sai yake cewa ni kam zan dinga yin sallar dare har abada وقال الآخر وأنا أصوم الدهر أبدا ولا أفطر ɗayan kuma ya ce ni kuma zan dinga yin azumi kullum ba zan yi buɗe baki ba وقال الآخر وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا ɗayan kuma ya ce ni kuma zan bar mata ba zan sadu da su ba har abada mana ba ni ba mata
فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo wajensu sai ya ce musu أنتم الذين قلتم كذا وكذا ku ne kuke cewa kaza da kaza أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له wallahi na fi ku tsoron Allah لكني أصوم وأفطر tabbas ni ina yin azumi kuma wata ranar ina cin abinci وأصلي وأرقد nakan yi sallah da daddare nakan kuma yi bacci وأتزوج النساء wata ranar kuma nakan sadu da matana فمن رغب عن سنتي فليس مني duk wanda ya bar sunnata baya tare da ni متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعن ابن عباس وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga ibn mas'udin Allah ya ƙara masa yarda yana cewa هلك المتنطعون annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa masu tsanantawa a addini sun halaka قالها ثلاثا ya faɗa haka har sau uku رواه مسلم muslim ne ya rawaito
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga abu huraira Allah iya yarda da shi yana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa
إن الدين يسر tabbas addini abu ne mai sauƙi ولن يشاد الدين إلا غلبه babu wanda zai tsananta a cikin addini face sai ya rinjaye shi فسددوا وقاربوا وأبشروا don haka ku dinga yin addini gwargwadon yadda za ku iya
واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة ku rinka yin ƙoƙari kuna yin amfani da lokacin da kuke da nishaɗi da yamma ne ko da safe ne ko kuma da wani ɓangare ne na dare amma kan ku tsananta wa kanku ku ce sai kun yi ibada a kowane lokaci رواه البخاري bukhari ne ya rawaito وفي رواية له سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة القصد القصد تبلغوا a wata ruwayar kuma ku yi ƙoƙari wajen kwatantawa da kusantawa ba sai kun tsananta wa kanku ba ku yi ƙoƙari wajen amfana da lokutan nishaɗinku da safe ko da yammaci ko kuma da wani ɓangare na dare amma kar ku ce sai kun yi ibada koyaushe idan dai kuna yin ibada tsaka tsaki ba kwa tsanantawa kanku to wata ran za ku isa inda ake bukata masu sauraron mu saboda ƙwarewar lokaci za mu dakata a nan gurin insha Allahu ta'ala za mu ci gaba a wasu darsan da za su zo nan gaba kafin wannan lokacin nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh